أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau bakwai ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji haruna danja allah ya gafarta masa wannan zai zama majalisunmu na biyu tafsirinmu yana gudana a cikin suratul baqara a jiya mun fara tafsirin aya ta casa'in da bakwai fadin allah subhanahu wa ta'ala قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فإذا ألا مكمل ونن تفسير ونن آية أربع سبب هكذا مدورة إن شاء الله تعالى مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a game da kiyayya da gabar da Yahudawa suke ma mala'ika Jibrilu alaihi salam duk da yadda su da cewa shi manzo ne daga Allah wanda Allah ya zaɓe shi ya zama ya isar da saƙo zuwa ga manzannin Allah maɗaukakin sarki a cikin mutane kowane manzo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mala'ika jibrilu alaihi salam ya zama shi ne zai yi masa wahayi shi zai kawo masa wahayi yahudawa sun san wannan to amma saboda miyagun halaye irin nasu da miyagun ɗabi'u irin nasu sai ya zama sai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wane ne yake zuwa masa da wahayi har suka dau alkawari cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wane ne yake kawo masa wahayi suka ce to za su yi imani da shi ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa ai mala'ika jibrilu alaihi salam shine yake kawo masa wahayi sai suka ce ba za su yi imani da shi ba domin mala'ika jibrilu alaihi salam shi ne wanda yake kawo yaƙi da kashe-kashe da azaba da a ce mala'ika mika'ilu ne yake kawo masa wahayi da sun yi imani da shi wannan yana nuna alama ta rashin rabo na yahudawa cewa wasu mutane ne da allah madaukakin sarki ya sa su ba su da rabon lahira wasu mutane ne da allah madaukakin sarki ya kaddara musu zama a cikin wuta to shine bayan Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila ka fada musu cewa duk wanda ya kasance abokin gaban mala'ika jibrilu ne fa innahu nazzalahu ala qalbik Allah madaukakin sarki ya ce lallai mala'ika jibrilu alaihi salam shine wanda ya saukar da alqur'ani ala qalbika da zuciyarka sai ya zama wannan bamirin na fa'innahu yana komawa ne zuwa ga jibril fassarar da wasu malaman tafsiri suka yi kenan kuma ita ce fassarar da tafi dacewa da aya ul ka ce Allah yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da labari man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya zan abokin gaban mala'ika jibrilu ne shi fa innahu ay fa inna jibrila lallai mala'ika jibrilun nan da shi mai gaba da shi yake gaba da shi nazzalahu ala qalbiki shine wanda ya saukar da alqur'ani a cikin zuciyarka ya ma'aikin Allah dama a wani wajen Allah ya faɗa mana haka ce innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فإنه تنزيل رب العالمين للي القرآن تنزيل رب العالمين تستوكر واني شي تا رب العالمين وبنجد هدف ويتوكد شيء نزل به الروح الأمين ملائكة جبريل وان يروهم ألا أمنتشي shi ne wanda ya sauko da alkur'ani da ya sauko da alkur'ani a ina ala qalbika zuwa ga zuciyarka ya kai ma'aikin Allah li takuna min al-mundirin domin ka zama cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin kuma ya saukar da alkur'anin nan ne bi lisanin da yare da harshe arabiyyin balarabi mubin larabcin da yake mai fasaha larabcin da warawa ma idan suka ji suna gane shi to kun ga wannan ayar ko kuma wannan tafsirin wannan ayar tana goyon bayanta cewa saukar da alkur'ani da ake nufi ana nufin mala'ika jibrilu alaihi salam shine ya saukar da alkur'ani zuwa ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam amma fassara ta bi da wasu malamai suka yi suka ce kul man kana aduwwan li jibril ka ce duk wanda ya kasance mala'af abokin gaban mala'ika jibrilu ne shi fa innahu nazzalahu ala qalbi to ya sani lallai Allah shine ya saukar da mala'ika jibrilun a cikin zuciyarka wannan fassara ita ce fassara ta biyu amma kamar yadda muka ambata fassarar da malamai suka yi ma fassarar farko ta fi dacewa da ayar kuma ta fi dacewa da siyakin maganar da ake yi sannan kuma wasu ayoyin na alkur'ani sun goyi bayan ta shi yasa babban malamin tafsiri al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi sai ya ce ad-dhamiru fi innahu yahtamilu ma'anayai lamiri wa wakilin suna wanda aka ambata a cikin innahu zai iya daukan ma'anoni biyu al-awwal ma'ana ta farko fa inna allaha nazzala jibril ala qalbik lallai Allah ya saukar da mala'ika Jibrilu alaihi salam a zuciyarka domin kai tsaye mala'ika Jibrilu alaihi salam idan ya kawo wahayi to zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuba wannan wahayi zuciyar manzo sama yake zuba wannan wahayi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu in malaika jibrilu alaihi salam ya zo ko da ya faɗa ma annabi sallama alqur'ani a baki to manzon sama baya shan wahala wajen haddace shi manzon sama ba kaman mu bane Allah madaukakin sarki ya masa wata falala da zaran malaika jibrilu alaihi salam ya zo ya karanta masa alqur'ani to shikenan zai haddace shi كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Allah madaukakin sarki ya ce mun yi ne domin mu tabbatar da zuciyarka da alkur'ani a cikinta shi yasa muka rika saukar da alkur'ani muna karanta maka shi daki daki sannu sannu ba a saukar da shi a lokaci ɗaya ba kamar yadda aka saukar da sauran littafan da suke kafin sa to wannan ita ce ma'ana ta farko الثاني الإمام القرطبي يسمى معناه تبيو فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك lallai mala'ika jibrilu alaihi salam shine wanda ya saukar da alqur'ani a cikin zuciyarka kuma wannan fassara kamar yadda muka ce ta fi dacewa domin ana bayani ne akan gabar da yahudawa suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke ma mala'ika jibrilu alaihi salam suka ce ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda mala'ika jibrilu alaihi salam shine yake ka masa wahayi to sai Allah madaukakin sarki ce to ka ce musu idan kuna gaba da mala'ika jibrilu alaihi salam to ku sani ko ku ƙara sani tabbas mala'ika jibrilun nan shine yake saukar da alqur'ani a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam gaban ku da kuke yi da shi ba za ta sa a canza ba mala'ika jibrilu zai ci gaba da zama shine wanda zai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ko kuna so ko ba kwa so ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko za ku yi imani da shi ko ba za ku yi imani da shi ba Allah ya riga ya hukunta ya kaddara ya zaɓi mala'ika Jibril alaihi salam ya zama shi ne wanda zai kama Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi domin Allah ba shawara ku yake nema ba ba zaɓin ku yake nema ba sannan idan kuka ki imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuka ki imani da Alƙur'ani ba za ku cuci Allah ba ba za ku cuci manzon Allah ba sannan ba ku cutar da alkur'ani ba sannan ba ku cutar da mala'ika jibrilin da ya kawo masa wahayin ba babu wanda za ku cutar face kawunan domin ku ne bala'i da halaka za su tabbata a gare ku ƙarshe ku za ku dana sani a cikin lahira a lokacin da dana sani ba za ta muku amfani ba sau daga wannan shine fa innahu nazzalahu ala qalbi lallai mala'ika jibrilu alaihi salam shine wanda ya saukar da alqur'ani ala qalbika a cikin zuciyarka bi iznillahi da izinin Allah Allah ya bashi izini ya umarce shi ya kuma kaddara haka cewa shine zai kawo maka wahayi kamar yadda shi ya kawo wahayi ga annabawan da suke kafin ka saboda ka ba kai bane farau kuma ba za ta canza zani ba haka za a ci gaba da yi annabi sallama zai ci gaba da karban wahayi daga mala'ika jibrilu alaihi salam har lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa ya koma zuwa wajen Allah madaukakin sarki al-imam al-qurtubi ya ƙara bayani yace wa khassa al-qalb bi-dhikri li'annahu mawdi'u al-aqli wal-'ilmi wa talaqqi al-ma'ani Allah ya ce zuciya ya ce mala'ika jibril na kawo alƙur'ani ya saukar da shi a cikin zuciyarka sai Allah ya ce zuciya saboda ne ya annahu mawdi'ul aql domin a zuciya hankali yake hankali a cikin zuciya yake gane abubuwa a cikin zuciya ake shi yasa Allah mu da kuma suke ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur فإنه لا تعمل فإنه لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار با إذا نوا سكي مكان شيوا idan ka ga mutum an ba shi shari'a an karantar da shi littafin Allah da sunna annabi sallama amma ya ki yadda da su to ba wai idan sa bane ya makance da ya gani ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa sai ka ga mutum ga idanuwan shi manya-manya gwala-gwala amma sai a karanta masa ayar Allah a jawo masa hadisin annabi sama ingantacce sai ki aiki da su ba idan shi bane ya makanci a a zuciyar shi ce da Allah ya sa hankali a nan yake ita ce ta makance ba ta gani to tunda zuciyar shi ba ta gani to ya za a iya gani lahum qulubun la yafqahuna biha ka gani ko suna da zukata amma la yafqahuna biha ba su fahimta komai da waɗannan zukatan nasu sannan wal sannan zuciya ita ce wurin da ake yin ilimi shi yasa kauli raji maganar tafi inganci haddar da ake yi a cikin zuciya take idan ka haddace wani abu to kai tsaye wannan hadda tana tafiya cikin zuciyar kai amma wannan baya kore alaka mai karfi da ke tsakanin kwakwalwar dan adam da kuma zuciyarsa wanda masu ilimin likitanci suke bayani kai akwai alaka mai karfi a tsakanin zuciya da kuma kwakwalwa shi yasa a fikihun musulunci ta zuciya ake gane mutum ya mutu malaman mu na fiqh suka ce ana gane mutum ya mutu ne bi tawaqqufi tanaffusi nafsi ko bi bi tawaqqufi tanaffusi qalbi idan zuciya ta daina bugawa to alamar mutuwa ce su kuma likitoci sai su ce mautu dimag mutuwar kwakwalwa to sai malamai suka ce kenan akwai alaka tsakanin zuciyar dan adam da kwakwalwarsa kusan aikin su yana tafiya tare to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ce fa innahu nazzalahu ala qalbik Allah madaukakin sarki shine ya sanya mala'ika Jibrilu alaihi salam ya saukar da alqur'ani ala qalbik a cikin zuciyarka li'anna alqalba mawdi'u al-aqli wal-'ilm wal-ma'ani kuma sannan zuciya ita ce take karban ilmoma duk wani ilimi da za a karantar da dan adam to zuciyar shi ce take gane wannan ilimin sai ta aje wannan ilimin shi yasa ake kula da zuciyar ɗan adam kuma zuciyar ɗan adam ta kasance takan rayu takan mutu kuma takan yi ciwo kamar yadda aka ruwaito malamai suna cewa alqulubu talata akwai alqalbul maitu akwai alqalbu almarid sannan kuma akwai alqalbu shari alqalbul mait zuciyar da ta mutu kwata kwata sai su ce maut qalbul kafir wal munafiq zuciyar kafiri da munafiki wannan matacciyar zuciya ce zuciya ce da ba ta da rai ta riga ta mutu murshi sannan akwai alqalbul marid zuciya mara lafiya ita wannan ita ce qalbul fasik zuciyar fasik ciwo take idan ciwon ta ya tashi sai ka ganshi babu abin da yake sha'awa sai ya saba ma Allah wata rana kuma sai zuciyar sai ta samu lafiya ko ta ɗan ji sauki to sai ka ganshi kuma ya karkata wajen biyayya ga Allah sannan akwai alqalbu salim akwai lafiyayyar zuciya ita kuma ita ce qalbul mu'min zuciyar mutum mai imani to Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani haddace shi ya kasance a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake faɗi haka so da ka ya yahudawa ana ƙara faɗa muku ku sani cewa mala'ika jibrilu alaihi salam shine wanda ya saukar da alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa da izinin Allah shi Allah madaukakin sarki ce musaddiqan lima bayna yadayhi sannan alqur'anin nan ya zo musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaggata dukkan littafan da suka zo kafin sa ma bayna yadayhi ai ma sabaqahu wa ma qablahu alƙur'ani bai zo ya ƙaryata littafan da suke kafin sa ba alƙur'ani ya zo domin ya gaskata littafan da suke kafin sa ba a taura ba kawai a'a duk wani littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi to alƙur'ani ya zo domin ya gaskata shi ya zo ya gaskata manzannin da suka kawo shi sannan kuma ya zo ya gaskata shi kanshi littafin amma abinda Allah madaukakin sarki ya ma alƙur'ani wanda ya wuce sauran littafai sai ya sanya shi muhaiminan alayhi sai Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya kasance duk wani hukuncin da ya zo kafin sa to alqur'ani ya goge shi amma ya gaggata shi amma abinda alqur'ani shine duk wani hukuncin da yake kafin sa sai ya goge shi to daga babu mafita babu wata kukuta face sai bin qur'ani iyaka akwai abubuwan da alkur'ani ya zo da su sai ya tabbatar da abin da waɗannan littafan suka zo da shi bai taɓa su ba amma idan ka tashi za ka yi aiki ba za ka ce a'a ga wata aya a cikin attaura ni da ita zan yi aiki ba ko ga wata aya a cikin al'inji ni da ita zan yi aiki ko ga wata aya a cikin azzabu ni da ita zan yi aiki a'a ko da waccan ayar da take cikin azzaburu ko al-injilu ko ko ko at-taura ta yi daidai da abin da ke cikin alqur'ani to alqur'anin za a dauka shi za a yi aiki da shi shi za ka yi aiki da shi baya halatta wani musulmi ya zo ya dau at-taura ko ya dau al-injil ko ya dau azzabur ya ce da su zai aiki ko da ko ya ga wani abu da ya dace da su a'a ya aje su an riga an goge su yanzu alkur'ani shine yake ci wannan ita ce ka'ida saboda ka musaddiqa li ba bayna yadayhi alkur'ani ya zo yana gaggata littafan da suke kafin sa ya gaggata annabawan da suka zo da su sannan ya gaggata su kan su kan littafan al-imam fakhruddin ar-razi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa mafatibul ghaib yake cewa mahmulun ala ma ajma alayhi aktharul mufassirina wannan wa musaddiq musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaggata abin da yake kafin sa za a dauke shi ne akan fassarar da mafi yawancin malaman tafsiri suka yi min anna al-murada ma qablahu min kutubi al-anbiya cewa alqur'ani ya zo ne ya gaggata duk abin da suka kafin sa na littafan da suke kafin shi duka ba a taura ba kawai alkur'ani ya zo ya gaskata dukkan littafan da suke kafin sa domin akwai malaman tafsirin da suka fassara musaddiqan lima bayna yadayhi sai su ce min at-taura kawai a duk littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar da su daga gare shi zuwa ga annabawa a ban kasa to alkur'ani ya zo ya gaskata su ولا معنى لتخصيص كتاب دون كتاب فخر الدين الرازي يشي باب معنى أولا آية أكن شيء القرآن يا جدة وانا لتاب بي جدة وانا با هو أكيد من شوانا لتاب بند وانا لتاب a dukkan littafan Allah da Allah ya saukar da su ga annabawansa alaihi musala to alqur'ani ya zo ya gaggata su babu wani littafi da alqur'ani ya wayar in dai wannan littafin daga Allah yake fa shi alqur'ani ya gaggata shi ومنهم من خصه بالتوراة أتكم ما لمن تسيري أخي وندي كيفاً شوانا ما بين يديه إن يتي التوراة أكيدك وزعم أنه أشار إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حجة ما لمن يتي التوراة أكيدك sai ya ce domin alkur'ani ya zo ya tabbatar ya gaggata abin da attaura ta tabbatar na siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam fakhruddin razi ya ce a'a abin da ya fi a fassara a ce duka alkur'ani ya zo yana gaskata dukkan littafan da suke kafin sa duk wani littafi da kasan Allah ya saukar to qur'ani ya zo ya gaskata shi sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa hudan alkur'ani kuma shari'a ne ya zo a matsayin shari'a wa bushra kuma ya zo a matsayin bishara lil mu'mini ga masu imani abinda ake ce mashi abinda ake ce ma al-huda kamar yadda al-imam ibn al-jawzi ya faɗi a cikin littafin sa al-ashbah wa nadha'ir yake cewa al-huda al-irshad wal bayan abinda ake ce ma al-huda shine shiryatarwa da yin bayani iyaka malaman mu suna cewa shiriya kala biyu ce akwai hidayatu ta'limin wa bayan akwai hidayatu tawfiqi shiryatar wadda Allah maɗaukakin sarki yake yi ma bayansa kala biyu ce akwai hidayatu ta'limin wa bayan akwai shiryatarwa ta karantarwa wadda wannan ita ce Allah ya ba annabawa da malamai aikin malami aikin annabi shine ya faɗi in alaika illa albala ba abin da aka tura ma wani annabi ko kuma aka tura ma wani malami illal bala face ya isa babu wani malami ko annabin Allah da ya mallaki ya tsaga zuciyar wani bawa daga cikin bayin Allah ya kunsa shiriya a ciki ba ba wanda yake da wannan iko hidayat ta'limin wa bayan iyaka a fadi wanda Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi to sai ya bashi nau'in shiriya ta biyu shine ne shine hidayatu tawfiq shine sai Allah madaukakin sarki sai ya datar da shi sai ya karbi wannan shari'a shi yasa malamai suka ce shari'a ana samun ta ta hanyoyi ana samun shari'a an tariqi sama ko an tariqi sama ana samun shari'a ta hanyar nassi as-sam'u ko as-sama' nassi abinda aka ji a cikin alkur'ani ko abinda aka ji a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam shiriya shi yasa manzon sama a hadisi sai ya ce masalu ma ba asani yallahu bihi min alhuda wal ilmi kamathali ghaythin asaba aghban misalin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi min alhuda wal ilmi na shiriya da ilimi kaga ashe ana samun shari'a ta farko hanyar shari'a ta farko ita ce a nemi shari'a a cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka dunkule suka ce as-sama ko ta ce attaba abinda aka ji daga nan wanda ya zo kai tsaye daga Allah wannan ana ɗaukar sa a matsayin shari'a abinda Allah ya aiko manzo sallama da shi na nafsi a cikin alqur'ani da sunna shari'a ne ɗari bisa ɗari babu wani abu da ya gurɓata wannan shari'ar da Allah maɗaukacin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita wadda ke cikin alqur'ani da sunna ko da da dubu ɗaya idan ka ga wani bai samu wannan shari'ar ba to Allah maɗaukacin sarki bai datar da shi ba amma dai shari'a ne alqur'ani sunnan manzon sallallahu shari'a ce ɗari bisa ɗari babu tawaya a cikin su ko da da dubu ɗaya hanya ta farko kenan ta samun shari'a kaga ga yana Allah madaukakin sarki ya siffanta alqur'ani da haka musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan sannan hanya ta biyu da ake samun shari'a malamai suka ce ita ce at-tarih ana samun shari'a ta hanyar tarihi shi yasa qur'ani ya ba tarihi muhimmanci qur'ani ya ba tarihi muhimmanci aka ba mu tarihin annabi adam alaihi salam aka ba mu tarihin annabawa ga sinan a cikin alqur'ani da yadda suka yi mu'amala da al'ummatansu da yadda al'ummominsu suka suka yi imani da su suka ji daɗi ko a gefe guda yadda al'ummatansu suka saba musu suka halaka domin ya zama mana ne ya zama mana shiriya mu dau izina waɗanda aka ba mu labarin cewa sun saba ma annabawansu Allah ya fushi da su ya halakar da su ya sa su a cikin azaba mu kauce musu kan mai koyi da su waɗanda kuma Allah ya datar da su suka yi imani da shi suka karɓi wannan shari'ar da annabawansu suka zo da ita to mai koyi da su sai mu ma mu kubuta kamar yadda suka kubuta mu rabauta kamar yadda suka rabauta mu samu aljanna kamar yadda suka samu wannan hanya ta biyu kenan ta samun shari'a ana samun shari'a ta hanya ta uku an tariƙin waƙi'a alwaƙi abin da ke afkuwa yanzu ina misalin waƙi sai wani kawai sai ya zo misali wani ya zubi sai ya ɗauko babur ya burga ya ɗauko babur ɗinsa ya ƙure shi kafin ka ce kwabo sai ga shi ya sama ya wuntsulu nan take ɓaɓɓalle sai wani mai babur din shi ma ya zo ya gan shi to wanda ya zama masa izina ya samu shiriya eh irin yadda ake ba da labari ne wai abin nan wata rana zaki ya ce ma zaki ya ce ma dila da kura ko kyarke ce kai ya ce ku zo mu tafi farauta shi kenan suka tafi farauta da suka je farauta sai suka samo jakin daji suka samo barewa suka samo zomo shikenan da suka dawo sai zaki sai kalli kyarce sai sai raba mana shikenan sai kyarce sai ya ce alhimaru lak ce wannan jakin naka ne kai sai ka ɗauke shi tun da ya fi girma walghazalu li ni kuma sai in ɗau barewa wal'arnab lissa'adat zomo kuma sai a ba dila zaki ce ka gama ya ce sai ya zige sai ya mutu sai ya kalli dila sai ce gaba mana sai dila ya ce masa yalla bai ranka yi dade da safi muka tashi da safi inda an fi son an fi son kari ya kyau to sai ka ci jakin jeji da rana kuma sai ka ci barewa da daddare kuma ba bukata abinci ake da yawa ba sai ka ci zomo sai zaki sai ce masa kai malamin dawa ya koya maka aina ka koyi wannan aina ka samu wannan shari'a sai ya nuna ya ce daga daga kyarkeci na samu me yasa kamakon kyarkeci ba an kashe shi ba to nan na samu wannan shari'a daga nan na gane ni ma idan ne sabanin abin da nayi yanzu to inda kyarkeci ya tafi nima nan zan tafi to kaga shine wannan so da ka ana samun shari'a an tariqil waqi' ta hanyar abi abu yanzu a gabanka kana kallo ba ka bukatar wani ma bayani sai dai idan kwakwalwar mutum a rushe take zuciyar shi a kulle take to a nan ne kaga ba yi da rabu amma ba sun nasi a jawo ma mutum nasi a karanta masa tarihi to babu kuma wata hanyar da zai samu shiriya ta hanyar ta idan ba ta hanyar wajibi ba ya ga abu na faruwa a gabansa hanya ta hudu da malamai suka ce ana samun shiriya ita ce an tariƙil his abinda ka taɓa da hannunka ba wanda zai baka labari yanzu idan aka aje ruwan zafi ka zo ka taba ruwan zafi ba ka bukatar wani ya ma bayani ya ce yana da zafi da za a ce tsoma hannunka a ciki ba za ka tsoma ba idan aka aje garwashi ka je ka dan taba ko ka je gab da inda yake ka ji zafi ba ka bukatar wani sai ya ce maka garwashi ne wannan ka sa hannunka ka kone kaga alhissu kenan malamai suka ce waɗannan manyan hanyoyi ne guda hudu da ake samun shiriya as-sam'u النص كينا تحني النفي التاريخ تحني التاريخ أباك تاريخ أبن دي فاروق قولا نسيك كافنك sannan sai alwaƙi abin da ya afku a gabanka kana kallon wannan abin ya faru sannan sai na hudu shine alhis wani abu da ya shafe ka kai kanka ka taɓa shi ko ka ɗanɗana da bakinka ko ka ji da kunnenka ko makamancin haka ɗayan waɗannan hanyoyin guda biyar da ake ce musu alhawasul khamsa to ana samun shari'a ta wannan to Allah ta'ala ya siffanta alqur'ani cewa wa hudan hudan a matsayin shari'a yake al-imam fakhruddin ar-razi ya ce mana a cikin tafsirin sa al-muradu bihi anna al-qur'ana mushtamilun ala amrayn hudan din al-qur'ani al-qur'ani da Allah ya siffanta shi da cewa hudan wa bushra sai Fakhruddin Razi ya ce Allah ya ba mu labarin cewa Alƙur'ani ya kunshi abubuwa guda biyu. Abu na farko bayanu ma waqa'a at-taqlifu bihi min a'mal al-qulubi wa a'mal al-jawarih wa huwa min al-wajhi hudan. Qur'ani ya kunshi bayanin abin da aka wajabta ma dan adam ya aikata na ayyukan zukata aqida kenan. Sannan wa amali jawarih da ayyukan da gaɓoɓinsa za su ƙur'ani ya ƙunshi wannan ka tabbatar da kaɗaituwar Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar ma da Allah siffarsa dukkan wata siffa da Allah ya tabbatar ma kansa da ita ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan sifar ka tabbatar ma da Allah maɗaukacin sarki kaga wannan amalul qalbi yi dan Allah ka ji a ranka cewa duk aikin da zaka yi na ibada dan Allah zaka yi aikin zuciya ne ka zama ba ka da hassada da wani dan uwanka aiki ne na zuciya ka zama mai tuba tuba na gaskiya aiki ne na zuciya duka waɗannan alƙur'ani ya ƙunshe su sannan ayyukan gaɓoɓi yin sallah yin azumi aikin hajji yin sadakoki yin kyaututtuka da makamantan waɗannan kaga waɗannan su kuma amalul jawarih ne ayyukan gaɓoɓi ne su to alqur'ani duka ya kunshi bayanin su alqur'ani ya kunshi bayanin waɗannan to bangare na farko kenan shine hudan nan sannan watani ma na biyu bayanu anna al-ati bi tilka al-amali kayfa yakunu thawabuhu bayani akan cewa wanda ya aikata waɗancan ayyukan da aka umarce shi yayi me sakamakonsa wa huwa min hadha alwajhi bushra in an dau wanda ya zo bishara kenan kaga hudan wa bushra shiriya kuma bishara ya zo a matsayin hudan ya ce maka yi kaza bar kaza aikata kaza kakka aikata kaza to idan ka aikata kazan nan ko me zai faru da kai kaga bushra sai a ce idan kai kaza to kaza za ka samu in kai kaza kaza za ka samu ولما كان الأول مقدما على الثاني في الوجود لا جرم قدم الله تعالى لفظ الهدى على لفظ البشرى ألوك شند يكسن شيء نفرق شيء أكي فارق باتر أي سيما تين يا شيخ سننزا أمس بشارة كو توشي ساتي ألا يفارق باتر دشي سيشي وهدى وبشرى أكا فارق باتر دشريا دومين إتشي بيانا me za a aikata me ba za a aikata ba sannan na biyu wa bushra sannan kuma bishara ne shi so daga sai ka aikata abin da aka ce ka aikata ka nisanci abin da aka hana ka to daga nan sai ka samu bishara so daga ita ce ka'ida to sai malam arrazi sai ya ce fa in qila wani ma khassa kaunahu hudan wa bushra lil mu'minin idan wani zai yi tambaya ce a'a to me yasa Allah ya ce Qur'ani shiriya ne kawai shi kuma bishara ne shi kawai ga masu imani shin yanzu wanda bai da imani qur'ani ba zai shiryatar da shi ba kila wani ne wannan tambaya an ce wa hudan wa bushra lil mu'mini qur'ani shiriya ne kuma bishara ne shi ga masu imani to waɗanda ba su da imani qur'ani ba zai shiryatar da su ba sai ya bada amsa sai ya ce za a iya bada amsa ta hanyoyi guda biyu amsa ta farko أنه تعالى إنما خصه بذلك لأنهم هم الذين اهتدوا بالكتاب Allah nan yana ba mu labari ne domin ai masu imani su kaɗai ne waɗanda suka shirya da littafin su waɗanda ba masu imani ba an karanta musu littafin amma ba su imani da shi ba to kaga ashe laisa hudan lahu innama huwa hudan lil mu'mini li'annahum hum alladhina ihtadaw bihi wahdahum duna ghayrihim ashe masu imani su ne suka fi cancanta a yi bayanin cewa alƙur'ani shirya ne a gare su domin su ne suka yi aiki da shi yanzu misali wani pharmacist ne sai ya zo ya je wani magani da ya maganin nan a tunaninsa da iyakar bincikensa maganin nan zai ma kowane ɗan adam mai ciwo kaza sai aka samu mutum uku sai suka yi rashin lafiya da suka yi rashin lafiya sai suka je gaban likita sai likita sai ya rubuta musu wancan maganin da pharmacist din nan ya hada sai dukkanin su suka siya suka je suka sha kuma yadda likitan ya ce su sha ko kuma ɗaya ya siya ɗaya ce shi ba zai siya ba ko wasu daga cikinsu suka siya wasu suka ci siya ko wasu suka siya din suka je suka sha yadda ya kamata wasu kuma suka siya amma suka ki sha yadda ya kamata wasu kuma suka ki siya ga baki daya waye zai ma amfani wanda ya siya ga baki ya siya kuma je aiki da ka'idar da aka bashi saboda haka sai wannan da ya siya maganin kuma ya sha a yadda aka bashi ka'ida sai ya warke su kuma guda biyu ɗaya da ya siya amma ya ki bin ka'ida aiki da shi da kuma ɗayan wanda shi ta shi ba zai siya ba haka nan zai zauna ba ma zai sha maganin ba sai suka ki warkewa idan ka tashi bayanin maganin nan ne zaka ce zaka ce wannan maganin waraka ne ga wani amma na biyun da ya siya amma ya bin ka'idar da aka bashi kaga bai zama masa waraka ba shi kuma wanda ya ce kwata-kwata ba zai siya ba to shi ma kaga ai ba za ka ce wannan maganin ya zama masa waraka ba to haka alqur'ani yake ga al'umma Allah ta'ala a manufarsa ya zo ya tokar da alqur'anin nan ne domin ya zama shari'a ga kowa amma wasu sai suka ki yarda da shi kamar yadda waɗancan suka ki yarda da wancan maganin so da haka sai suka zauna da ciwon su to haka waɗannan ma sai suka zauna da rashin imanin su to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya ce alqur'ani shari'a ne ga masu imani banda wannan su sannan hanya ta biyu da za a ba da amsa game da mutumin da zai yi tambaya ce me yasa Allah zai ce alqur'ani shari'a ne ga masu imani alhali kuma Allah ya saukar da shi ne ga baki ɗaya ga kowa annahu la yakunu bushra illa lil mu'minin alqur'ani ba zai zama bushara ba sai ga mu'minai وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم domin bishara tana nuni ne zuwa ga a baka labarin wani alkhairi mai girma وهذا لا يحصل في حقي إلا في حق المؤمنين فلذا خصهم دون غيره ba waɗanda suka cancanta a musu wannan bisharar da cewa sun yi aiki da alkur'ani za su ci nasara a lahira za su samu aljannar Allah su masu imani waɗanda ba su yi imani da shi ba ashe ba su cancanta a yi musu bishara ba ɗalibai sun je sun zana jarabawa ɗaya ya je ya yi abin da ya cancanta ya yi ɗaya kuma ya ƙi yin abin da ya cancanta ya yi da sakamako ya fito waye za a je a ba labari a cewa ya ci jarabawa wanda ya tsaya ya karatu ya yi bincike ya yi abin da ya kamata ya a jarabawarsa wanda bai yi ba bai cancanta masa bishara ba in akwai abin da za a masa sai dai a masa gargaɗi a ce to ga abin da ya faru da kai to wannan ita ce ka'ida al-imam ibn ashur rahmatullahi alayhi yace faqad hasala min al-awsat al-khams fil qur'an hakika a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya siffanta mana al-qur'ani da abubuwa guda biyar a cikin wannan ayar قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ya ce alƙur'ani Allah ya siffanta shi a wannan aya ita kaɗai da siffofi har guda biyar sifa ta farko annahu munazzalun min indillahi bi idnillah alƙur'ani abin saukarwa ne daga Allah kuma da izinin Allah sifa farko ce munazzal ismul maf'ul ismul maf'ul ko sifa abin saukarwa alƙur'ani abin saukarwa ne daga Allah kuma da izinin Allah sifa alƙur'ani ta farko ce na biyu wa annahu munazzalun ala qalbir rasul sallallahu alaihi wasallam sifa alqur'ani ta bi a wannan aya Allah ya tuffanta shi da cewa an saukar da shi ne a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sifa alqur'ani ta bi ce sifarsa ta uku wa annahu musaddiqun lima sabaqahu min al-kutub alqur'ani mai gaggata abinda aka saukar ne na littafan da suka kafinsa siffarsa ta uku ce siffarsa ta hudu wa annahu hadin ablagu hudan wa annahu hadin ablaga hudan kuma alqur'ani shine mai shiryatarwa mafi isa matuƙar shirya kaga hudan kenan sannan siffarsa ta biyar wa annahu bushra lil mu'minin alqur'ani bishara ne shi ga masu imani kun ga sufofi guda biyar kenan annahu munazzalun min indillahi bi idnillah أنه منزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حاد أبلغ هدى سننكما أنه مصدق لما بين يديه سننكما أنه بشرى للمؤمنين waɗannan siffofi ne masu daraja da suke nuna alƙur'ani wani littafi ne na musamman a wurin Allah maɗaukacin sarki wannan ya tabbatar mana da mafi yabo da Allah girman yabon da Allah maɗaukacin sarki ya ma alƙur'ani alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya siffanta shi bi karamil af cewa asalinsa mai daraja wa karamil bakar sannan kuma inda ya tabbata ma waje ne mai daraja kaga daga Allah yake kai tsaye kuma a zuciyar wa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karamil fi'a sannan jama'ar da suka dace su ba alƙur'ani su ma masu daraja ne ومفيض الخير على أن أتباعه الأخيار خيرا عاجلا هو مفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرا عاجلا سننكم القرآن يا كسن شينا فراغ وينا زبود الخيري كما ينسى ينا كابوس الخير نفس قسما ما كان دي لاهرة sannan wa wa'ada lahum bi aqibati alkhair sannan kuma makomarsu ta alkhairi to ne wannan dai سورة القرآن ببل التاتي الإمام القرطبي يتشي ودلت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذل معاديه وأن الآية تنا نونا منا درجة ملائكة جبريل عليه السلام كما سنة تنا نونا منا أنسو تفك متمن ديكة تنشينا جابادة ملائكة جبريل عليه السلام وأن الآية أشفنت أقوي درسة درسي نفرت معاداة اليهود للحق yahudawa duk inda suke to masu kyan gaskiya ne ba sa son gaskiya duk inda kaga yahudawa to yahudawa makiyan gaskiya ne ba sa son su bi gaskiya wannan aya da ayoyin da suke kafin sun tabbatar mana da haka cewa duk yadda kai da bai yahudi ba zai bi gaskiya ba idan kaga bai yahudi ya bi gaskiya to wani abu yake so ya samu a kusa da gaskiya wannan abin da yake so ya samu yana samu to zai ki wannan gaskiya haka ka'idar su take na biyu tahafutu aqidati ayan nan ta tabbatar mana da lalacewar aqidar yahudawa idan ban da lalacewar aqidar yahudawa za a ce suna kin mala'ika jibril alaihi salam mala'ikan da a cikin mala'ikun Allah babu wanda yake shi daraja babu wanda yake shi daukaka babu wanda yake shi kima darasi na uku عداوتهم لجبريل وهو الرسول الملكي gabar su da suke yi da mala'ika jibrilu alaihi salam alhali mala'ika jibrilu alaihi salam shine manzon Allah a cikin mala'iku shine Allah ya zaɓe shi ya wakkala shi ya jibinta masa isar da sakonninsa daga gare shi zuwa duniya sannan darasi na hudu anna man ada jibrila fa innahu yu'adi Allah ta'ala duk mutumin da ya gaba da mala'ika jibrilu alaihi salam to kai tsaye da Allah yake gaba kai tsaye da Allah yake gaba jiya mun kasa masoya gida uku ko kamar yadda malamai suke cewa masoyanka uku ne sannan makiyanka ma uku mun yi bayanin su jiya to daga cikin masoyanka akwai wanda yake son masoyinka masoyinka ne a cikin makiyinka akwai wanda yake kin masoyinka idan wani ya ce yana kin masoyinka ka nuna wani ka ce kana son shi sai shi kuma ya ce shi yana kin shi to ya zama abokin gaban ka ne shi shi ma ya zama makiyinka to Allah yana san mala'ika Jibrilu alaihi salam su kuma Yahuda sun ce ba sa san shi to sun zama me kenan sun zama abokanan gaban Allah madaukakin shi so daga ka'ida ita ce man ada habibaka fa huwa azuzuk ka'ida ce wannan ta rayuwa ba ma ta shari'a ba kawai a rayuwa ma haka yake man ada habibaka fa huwa azuzuk duk wanda yace yana gaba da masoyinka to shi ma abokin gaban ka تو... جبريل ولي الله وحبيبه لكن اليهود تعاديه فهي إذن عدو لله ألا أنا سمى ملائكة جبريل مسوين ألا ليش أما كم يهودا سنشي باتا سنشي وقاق يهودا أشمك ين ألا وأن الدرس هي بطاع درسي له بيار كما الإمام القرطبي أنبتا من أبايا شرف جبريل عليه السلام darajar da mala'ika jibrilu alaihi salam yake da ita mala'ika jibrilu a cikin manzannin Allah mala'iku to ba wanda ya kai shi kamar yadda a cikin manzannin da Allah ya aiko a cikin mutane babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam darasi na shida da zamu fitar a cikin wannan ayar wujubul imani bil mala'ikati kullihim ijmalan kenan wajabcin yin imani da mala'ikun Allah dukkansu sannan wa bi jibril ala alwajhi akhas sannan yin imani da mala'ika jibril alayhi salam a kebanci shine abin da malaman mu na aqida suke cewa al-iman bil mala'ikati ijmalan wa tafsilan ai imani da mala'iku a dunkule sannan a keɓe ɗaiɗaikun su kowa kuma yadda da shi ba za ka ce kai imani da mala'ikun Allah ba sai kuma ka ware wani ka ce ba kai da shi ba irin yadda yahudawa suka yi kafirce ma mala'ika ɗaya da gaba da shi to duka gaba ne da mala'ikun Allah duka kafirce ma kuma duk mala'ikun Allah darasi na bakwai anna jibril huwa al-malak al-muwakkal min Allah ta'ala li inzal al-kutubi wal wahyi lir-rusul mala'ika jibril alayhi salam shine mala'ikan da Allah ya keɓe shi ya ware shi domin isar da sakonsa zuwa ga annabawansa da kuma kawo musu wahayi aikin take wanda aya ta nuna mana haka domin Allah ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah sannan daga cikin darissa darasi na karshe anna alqur'ana huwa al-murshid lin-nas alqur'ani shine da shiryatar da mutane alqur'ani shiriya ne sannan wal mubayyin lahum kayfa yuflihu sannan alqur'ani shine yake bayyana ma mutane ya za su samu babban rabo na lahiya waɗannan darissa guda takwas su ne darussan da za mu iya fitar da su a cikin wannan aya mai daraja za mu yi istinbatin su a ciki abinda ake son mu haddace kenan kula da wannan mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani shi Allah madaukakin sarki ya ce man kana aduwwa lillahi
kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
الله مدوكتين سركية من كان عدوا لله ƙarin bayani ne a game da waccan aya shi yasa muka ce yan uwarta ce man kana aduwwan lillah duk wanda ya kasance abokin gaban Allah ne shi wa mala'ikatihi da kuma mala'ikun Allah yana gaba da mala'ikun Allah wa rusulihi sannan yana gaba da manzannin Allah wa jibrila sannan yana gaba da mala'ika jibrilu alaihi salam wa mikala sannan yana gaba da mika'ilu fa inna Allah aduwwu lil kafirin lallai Allah madaukakin sarki abokin gaban kafirai ne gabaki daya wannan aya ƙara fito mana da bayani fili ne a game da yadda Yahudawa suka ce suna gaba da mala'ika Jibrilu alaihi salam sai Allah ya kwaso musu duka aka ce duk wanda yake gaba da Allah kaga ashe gabar da suke da mala'ika Jibrilu alaihi salam gabar da suke gaba ta suke ma Allah sai Allah ce duk wanda yake gaba da shi kuma yake gaba da mala'ikunsa wanda mala'ika Jibrilu mala'ikan Allah sai aka ɗauko wanda suka ce suna son shi mika'ilu sai aka ce ƙarya suke yi tun da ba sa son ɗan uwansa mala'ika jibrilu alaihi salam to shi ma ba sa son shi domin shi yana son mala'ika jibrilu din haka nan duk wanda yake gaba da manzannin Allah waɗannan mala'ikun guda biyu dukkanin su manzannin Allah ne mala'ikun Allah ne su ta jinsin mala'iku sannan ta wajen aike su manzannin Allah ne domin duka guda biyun nan akwai wanda Allah madaukakin sarki ya aika a cikin su domin isar da wani aiki na musamman mala'ika jibril yana da aikin sa mala'ika mikailu alaihi salam yana da aikin sa malamai suka ce sunan mala'ika jibril alaihi salam a lugar larabci yana da fuskoki guda goma suka ambaci waɗannan sunayen guda goma ko siffofin guda goma daga ciki akwai yadda riwaya hafsu da wasu ƙira'o'i suka karanta wato jibrila jibrilu akwai waɗanda suka karanta da jibra'ilu akwai waɗanda suke cewa jabril jabril akwai waɗanda suke cewa jibrin ƙarshen sai ya zama ba lamun ba nunun jibrin akwai waɗanda suke cewa jabril jimun ɗin ta zama tana da fata sannan kuma ƙarshe ya kasance nunun ba lamun ba duk wannan lukoji ne a cikin sunan mala'ika jibril alaihi salam malamai suka ce asalin sunan jibril da mika'il ba larabci ba ne suka ce lafazin il ko yil in ka ce jibra'ilu da mika'ilu dukkaninsu il ɗin ma'anar allahu sai suka ce allah kamar can yadda ake cewa isra'il isra'il kaga shi ma ya kare da mai da i shi yasa suka sama mala'ikan mutuwa suna ne azra'il amma ba nassi bane shi sunan shi bai tabbata a nassi sahihi ba azra'il kaga shi ma dai sunan ya kare da ne da i to sai suka ce ma'ana il shine Allah da luga hibu luga ibraniyanci so daga jibril sai suka ce abdullah mika'il shi kuma ubaidullah جبري عبد ميكا عبيد عبد باوان الله بابا عبيد karamin bawan Allah ko an yi tasgirin sa ko an karanta shi ko an mai da shi karami to haka suka ambata so daga waɗannan sunaye da Jibrilu da Mika'il asalin su ba harshen Larabci bane kamar yadda malamai da yawa suka tabbatar amma kuma sai suka zama suna cin kalmomin da suka shiga cikin harshen larabci a ƙarƙashin ƙa'idar larabci da ake ce mata ta'ari a ta'ari shine kalma ba ta larabci ba ce amma larabawa sai su ɗauke ta sai su yi mata kwaskwarima sai su gyara ta hausa ma suna da wannan ko sai kalma ta zama tasu ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan Allah kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba tafsirin wannan ayar da kuma abin da Allah madaukakin sarki zai kaddara mana mu fassara na a cikin alqur'ani ina jawo hankalin waɗanda suke zuwa masallaci su kwanta ana karatun alqur'ani don Allah su bari su yi haƙuri idan mutum yana jin bacci ko azumi ya masa zafi to ya je wani sai ya ɗan zuba ruwa akan shi ya halasta idan akwai zafi irin wannan zafin da ake yi Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya sanya mana to sai mutum ya je sa ruwa a kan shi kada mutum ya zo masallaci ana karatun alƙur'ani ya kwanta sannan bugu da ƙari wasu ma sai daga sun kifa ba a san wannan kwanciya kwanciya ce da musulunci bai yarda da ita ba namiji ba a yi zai kwanta ya kifa ba ka'idar bacci a musulunci ita ce in za ka yi bacci a kan gadonka ba a masallaci ba ma to sai ka kwanta ta bangaren dama idan ka gaji ta bangaren dama sai ka ja bangaren hagu idan ka gaji ta bangaren hagu sai ka kwanta akan bayan ka kana kallon sama amma ba a kwanciya ta kiɗi kada musulmi ya zama yana kwanciya ta kiɗi akwai malaman da suka ce mata baj'atun jahannamiyya baj'a jahannamiyya suna cewa kwanciya ce ta mutanen jahannama kaga ya qur'ani in ya tashi shi kubbat wujuhum fil nar kubbat wujuhum kubba wajhuhu shine a kifa ka ta haka kaga maganar da malamai suke suka ce baj'atun jahannamiyya za ta iya zama daidai ce so da ka yi a taƙaice don Allah daga cikin ladabin masallaci da ladabin majalisun tafsiri karatun alƙur'ani da Allah kada mu rika kwanciya an san akwai azumi musamman azumin bana na manya ne muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan wannan azumi manzon sama ya faɗi falalar yin azumi a cikin zati hadisi sahihi manzon sama ya tabbatar da dukkan mutumin da ya azumi a lokacin da ya zama ana zafi to Allah madaukakin sarki zai shayar da shi daga ruwa mai sanyi na aljanna a ranar gobe alkiyama sau da ka azumi a cikin zafi ba daidai yake da azumi a lokacin da ake sanyi ba da nassi sahihi na manzon Allah na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ka yi hakuri iyaka babu laifin mu ta Allah kuma ya sanya ya mana kamar yadda shi kuma yin azumi a cikin sanyi manzon sama yace ganimatun barida ce yace ganima ce ta sauki kawai an samu ganima ne kaga yi cikin zafin akwai falala so daga Allah mu da kuɗin sarki ya ba mu ikon yi ya kuma sa ni dan shi ya kuma ba mu ladan da ya tanada ga waɗanda suka yi azumin Allah mu da kuɗin sarki ya albarka a rayuwar mu gabaki daya Allah ya shiryatar da mu waɗanda suke cikin tashin hankali a bangarori na wannan ƙasa ta mu Allah mu da kuɗin sarki ya sokan musu da zaman lafiya mu ma da muke cikin zaman lafiyan Allah mu da kuɗin sarki ya ƙara mana Allah ya sa mu shiga gajiyar lafiya da kuma zaman lafiya Allah ya saka mana da alheri da baki daya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah